بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون yanzu ubangiji zai kira mu gaba ɗaya da mu musulmi da su kafirai da munafukai da sauran ma kafirai masu littafi da marasa littafi kowa da kowa zai kira gaba ɗaya ce ya ayyuan nasu ubudu rabbaku ya ku mutane gabaki ɗaya ubudu ku bauta wa rabbaku ubangijinku manansa ku kaɗaita shi ku kaɗaita ubangijinku wannan ya yi nasu nan ya zo sau ishirin a cikin alkur'ani amma yawanci kira ne irin na makka ko da yake akan same cikin surorin madina kamar cikin wannan sura kamar suratul hajji amma dai kira ne irin na makka in ka ji ya yi amanu wanda ya zo kamar sau tamanin da tara a qur'ani shi kuma kira ne na madina to ya yi nasu ya ku jama'an mutane gabaki ɗaya allah yana kiran mu wallahu yad'u ila daris salam ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم wato kira gaba ɗaya amma kuma waɗanda yake nufin su musuluntan shi ya san su waɗanda yake nufin ba za su musulunta ba shi ya san su domin yana ba mu labarin waɗanda ba za su musulunta ba sawa'un alaihim a anzartum am lam tunzirhum la yu'minun to man zai kira ne gaba ɗaya ubudu rabbakum ku wata ubangijin ku manansa ku kadaita shi allazi khalaqakum wannan wanda ya halicce ku shi Allah wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka riga ku iyayenku da kakanninku la'allakum tattaquna in kun bauta wa Allah kun kadaita shi to za ku zama daga cikin masu tsoron Allah nan almuttaqina nan wanda ƙarshen su laka hum muflihuna kuma za ku kiyaye kanku fadawa cikin wuta taqwa tsoron Allah kamar yadda muka faɗi wajen hudal lil muttaqina hawa uku ce akwai wanda take muqabala da islam akwai wanda take muqabala da iman akwai wanda take mukabara da ihsan in an ce wata kunnar lati wadda ne kafirina to ana nufin na mukabara da wata take mukabara da islam din kenan in ko an kai makamul imani in an ce ittaqu to wata kullahan tu'minun in ko an kai makamul ihsani wa yahzirukumullahu nafsa ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih to
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون آية فرقو تنا نونا من نعمة الإيجاد wannan wanda ta biyo kuma tana nuna nimatul imdadi tun babu mu Allah ne ya yi mu da ya yi mu ya kawo mu kuma bai bar mu haka ba sai da ya mana duk abin da zai ci gaba da raya mu da ikonsa shine iska da ruwa da waɗansu abubuwan sha wanda ba abinci wanda ba ruwa ba da kuma abinci mai gina jiki da nama a wurin mai iko wanda yake da iko wannan Allah da ake cewa shine ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku shine Allah ya da kula da firashan shine ya shimfiɗa muku ƙasa ya mai da ita shimfiɗa gare ku larda zalulan famshu fi manakibiha kuna tattaka ta ba ta motsi wato kuna tattaka kafadunta ba ta motsi saboda an riga an hore muku ita jalakum lar firashan was samaa bina'an shi kuma shine ya mayar muku ya muku sama ta zame muku rufi wato yadda mutane suke ganin sama suna ganin rufi ne wani mutum wanda ba wanda yake mai ilimin sayanti yana cewa ana ce littafin muhammadu ga yadda yake ga yadda yake amma yana mamakin da ake cewa littafin yana cewa wassama a bina'an sama an muku ita gini sai alhali ko ba gini ba ne ta tafi ne sama to sai balarabe wani mutum misra ya bashi amsa ce na karbi hanzarinka tun da yake kai ba balarabe ba ne da larabci in an ce bunyanu to gini ne wanda ido zai gani shi kadai yake keɓanta da bunyanu amma in an ce bina'an to gini ne wanda yake na ma'ana misali gina al'umma gina ƙasa gina economic gina gina gina abubuwa wanda ido ba zai gani ba na ma'ana saboda haka ita wannan sama ai a cike take da ginin Allah wasama bina'an wa anzala minas sama'i ma'an kuma daga wannan saman ne Allah yake sako muku da ruwa wato sama da larabci yakan ɗauki ma'ana uku ma'ana na farko duk abin da yake sama da kai da larabci sunansa sama sama kullu ma alaka fa wa sama'uka ma'ana na biyu hadiri ma'ana na uku ita saman can inda take inda take inda taurari suke inda rana take har yanzu su mutanen da suke a duba sama su suna ganin waɗansu abubuwa da suke gani a malamai na islam abinda suke cewa saman nan har yanzu dai waɗannan taurari da ake ganin su nan to har yanzu suna sama ta farkon ne ba so yin magana akan sama ta biyu ba saboda walaƙar zayyana sama a junubi masabiha sama ta farkon nan ita muka yi wa kawa muka yi mata muka kawata ta da waɗannan taurari wa sama bina'an wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sako muku ruwa daga wannan saman nasa da yayi fa akhraja bihi minas samarati da wannan ruwan da ya sako kuma ya fitar muku da as-samarati kayan tsire-tsire wato kayan abinci ya yi haka ne rizqan lakum don saboda rayuwarku da arzikinku da abincinku yana ce mata'an lakum wali an'amikum ya yi wannan ne don abin da za ku ci da abin da dabbobinku za su ci rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun tunda yake ku riga kun ji yadda Allah yake shi yayi ku yayi iyayenku da kakanninku ya shimfiɗa muku ƙasa ya rufa muku sama sannan ya sanya muku taurari ya sako ruwa daga saman nan ya tsiran muku kayan abincinku da dabbobinku da wanda kuke bukata duka to fala ta tsaru lillah an dadan kar ku sanya masa waɗansu kishiyoyi a cikin bauta ku bauta masa shi kadai kar ku sa masa kishiyoyi wa antum ta'lamuna ku riga kun san shine mai ikon yin ku da ku da iyayenku da kakanninku da sama da kuma ruwa da tsirar da abinci ku riga kun san wannan dodo ba da ikon yin komai to kada ku sarrafar da bautar da ake masa ku yi wa dodo a nan kullum alkur'ani kamar yadda ake hadisin jibril nan dai islam da iman da isan idan alkur'ani ya ce an dadan to wannan shirku shine ake kiransa ashirkul jali shirku bayyananne ashirkul jali ashirkul khafi ashirkul akhfa wato kai shirku bayyananne wanda yake muƙabala da musulunci mai shi kafiri ne baya cikin musulunci shine mai bautan dodo saboda haka a wurin alƙur'ani kan ba da cewa an dadan an dadan wato niddu masu karku bauta waɗansu dodanni kishiyoyin Allah wannan yana muƙabala da musulunci kenan wanda yake cikin musulunci kuma wato shine wanda yake muƙabala da imani in an zo wurin ubangiji yakan ce fala tsuma Allah ahadan ahadan yake cewa ba an dadan ba kar ku bauta wa wani ku bar Allah nan kuwa idan mutum ya mai da muhimmancinsa akan bayin Allah ko kana da wani wanin ku shi ke tsaya maka shi ne ma'aikacin gwamnati ne ko ku amuroniya ne ko shi ne ke tsaya maka da komai da komai duk hankalinka da tawakkulinka duk koma gare shi to ka mai da shi dodo amma wannan bai raba ka da musulunci ba in kana sallah kana yin dukkan shi'airul islam amma zuciyarka bata dogara da Allah ba ta dogara da wani mutum ne ko wani abu na wani mutum to wannan dama an ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina wanda yake da imani mai kyau to ya dogara da Allah kada dogara da kowa da komai sai Allah shi kadai to anan yana ce faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan duk wanda yake son ya kyakkyawan gamawa da Allah ubangijinsa to ya aikata aiki mai kyau da ikhlasi babu riya a ciki yayi domin Allah wala yushrik ahadan kada ya hada kowa bi ibadati rabbih a cikin bautar da yake wa ubangijinsa to wannan ishrak nan yana mukabala da imani ne tun da yake gashi ya yi imani har yana aiki ana son aikin ya zama mai kyau wa ma uridu la yabudu la mukhlisin lahu din ana son yin ikhlasi cikin aikin kuma an nuna masa yana yin aikin ne don ubangijinsa yana kaunar saduwa da ubangijinsa daga nan an san musulmi ne mai imani to na uku wanda yake na maqamul ihsani shine Allah yake cewa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bautawa Allah shi kadai kar ku hada masa komi wato kada komai ya maka hijabi tsakaninka da Allah ya abuduna ni la shirku na bi shay'an ka kauda komai ka fuskanci Allah shi kadai shine shirkun da yake muqabala da maqamul ihsani kenan na farko shirkun sa kafirci ne na biyu shirkun sa yana rage imani ya bar musulunci na uku hijabi yake sawa ya raba ka da sumaynu arabi mazillum hajubuna
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين tundake a riga an tabbatar da sanin Allah shi kadai ya cancanci ibada an tabbatar da la ilaha illallah kenan to yanzu abin da za a nemo ciko wanda zai cikata musulunci a ce muhammadun rasulullah to in an hada wannan to tauhidi ya zauna imani ya zauna kenan sai gini to shikenan gashi an riga an yi la ilaha illallah tunda aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaquna aka kirari wa Allah aka faɗi abubuwan da Allah yayi to yanzu a ce muhammadun rasulullah wa in kuntum fi raibin ya ku kafiran duniya da munafukai in kuntum fi raibin in kuna cikin shakka mimma nazzalna daga cikin abubuwan da muka yi ta sassaukarwa ala abdina wa bawan mu annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min mislihi in kuna shakka shi wannan alqur'ani daga Allah yake ko daga Muhammadu yake in daga Muhammadu yake ba daga Allah ba to ya zama abin shakka kenan domin Muhammadu ne ya kawo Qur'ani ya ce mana daga Allah to in ana so a jarraba ku larabawa ne kuma ku kawo sura ɗaya daga cikin surorin alkur'ani kuma ta zo ta kama da surar in kun yi to shikenan kun yi gaskiya in ba ku yi ba to kun kasa annabi ya yi gaskiya ku kun yi ƙarya kenan saboda haka nan an ba su sura ɗaya akwai inda aka ba su ashiru suwarin misli muftariyatin a cikin suratul hudin to nan an ba sura daya akwai inda aka cewa aka ce kullai nittamatilin wal jinnu ala an yatu mithli hadha alqur'ani la yatuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ba wai malaman larabawa kadai ba da dukkan malamin mutane da aljannu za su taru su ce za su kawo wani abu wanda yake kama da alqur'ani su taimaki junansu ba za su iya kawowa ba saboda haka ne kake ganin mutanen duniya wanda suka ki shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi alqur'ani kullun su shirya dokoki idan su yi dokokin kamun shekara uku sai su ga wata dokar ba ta dace ba ashe lokacin da aka yi ta ba a yi tunanin kaza da kaza ba saboda haka a kawo wata doka ko dikiri a soke wannan ashe dama babu wani abun banza ne aka shirya ba abun gaskiya bane ga wannan doka wato alqur'ani yau shekara fiye da dubu da ɗari hudu babu wani wurin da yake bukatan gyara hatta kafiran duniya a cikin qur'anin ne suke ɗaukar wasu abubuwa su tafiyar da hukunce-hukuncensu su ga in an yi haka ne zai zama daidai musamman abin da yake kiyaye zaman lafiya kaman kashi yan fashi da makamai innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard saboda haka shi alqur'ani duk wanda ya ajiye shi ya ɗauki wani abun banza ce da shi zai hukunci to ya ji kunya kuma ba wani abun da zai iya yi sai dai an yi asara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala rabbina in kuna shakkar wannan alqur'ani da muka saukar da shi wa bawan mu fatu bi suratin min mithlihi ku kawo wata sura mai kama da shi wannan alqur'ani wa qushada'akum dama idan an yi littafi in ana so a san gaskiya ne littafin ƙarya ne ko gaskiya ne ya cancanta ko bai cancanta ba malamai za a kirawo a yi discussion akan wannan littafin don a gane gaskiyarsa Allah ce to ku taro malamai su zo su bincika littafin da kuka yi a gani a bincika Qur'ani a ga yayi daidai nan musalama shi kadai ya so mai yin wannan yace shi ma zai kawo irin wannan amma ko abin mamaki sai yayi ƙarya ya zama abin dariya misalin kamar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tarkadan fi tadlil وهذا عليهم طير نبابيل ترميهم بجار من سجيل فجعلهم كأس ماكول آية بير يتم بي صحابي صحابي ko an saukarwa annabin ko wani sahaba ka karanta mini in ji in ya karanta masa wani sai wa qad unzila ilayya misluha shi kan dawar annabta yake yi ba wai ƙaryata qur'ani yake ba ya sani koyi qur'ani daga Allah yake amma yadda Allah yake aiko Muhammadu shi ma ana aiko masa shi ba ƙaryata qur'ani yake ba a'a ya gaskata Muhammadu ana kai aiko masa shi ma wai ana aiko masa a ƙaryarsa to in yayi shiru yayi shiru shi ma wai zai kawo wani abu kaman aramtar din sai ya shiru ya ce alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zanabun wasil wa khurtumun tawil inna zalika min khilqati rabbina laqalil shikenan babu wani tarihi ba wani hukunci ba ba da labarin gaba da baya duk maganar ta kare a jikin alfil malfil giwa giwa ko ka san menene giwa lahu zanabun wasir wani abu ne mai mai mai wutsiya haka haka wa qurtumun tawil da wani dogon hanci haka inna zalika min khalqati rabbina la qalil kai wannan irin halitta kam kadan ne a cikin halittar ubangijinmu wai shikenan sura ta kare an karanta masa wal asr inna al insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tasaw bil haqqi wa tasaw bis sabr ya kada kai cewa qad unzila ilayya misla ni ma an saukar min da irin wannan yace ya wabru ya wabar innama anta uznani wa sadar wa sayruka habrun wa naqar shikenan wai aya uku shi ma ya zo mu ya zo mu ba abin da yake ga zomo sai kunne da kirji tafiyarsa kuwa daga caccaka sai sai tsalle shikenan wai karatun sura ya kare kenan ba labarin Allah ba labarin hukunci ba labarin wani abin mamaki ko na duniya ko na lahira ko na sama ko na ƙasa a'a babu to saboda haka duk wanda yace zai kawo wani abu ko wata doka ko wata shegantaka don ya yi gasa da alkur'ani ko ko ya ce wannan ya fi dacewa da zamani wannan abin dariya ne kurum abin dariya ne masu cewa za su kawo shari'a da su dace da zamani abin da za su fara yi tukuna su kawo wata rana wadda ta dace da zamani wannan ranar ta tsufa ta shekaru dubbai a kau da ita a kawo sabuwar rana wanda za ta dace da zamani kuma a naɗe wannan sama ta tsufa ta shekara dubbai a kau da ita a kawo wata sama mai kyau sabuwa a naɗe wannan ƙasa ta yi datti da yawa akwai taulil ya yi yawa kashi ya yi yawa a cikin a naɗe wannan ƙasar a kawo ta sabuwa a shimfiɗa saboda ta dace da zamani in ko ba a yin wannan ba to a tabbata Allah da ya kawo ranar da aka ce har yanzu bata tsufa ba ba a gaji da ita ba ya kawo wannan sama har yanzu ba a gaji da ita ba ya shimfida wannan ƙasa har yanzu ba a gaji da ita ba to lallai shi ya kawo alqur'ani duk wanda ya ce an gaji da shi bai dace da zamani ba yayi abin kunya kuma zai kunyata tun daga duniya har lahira fatu bi surati misli wa tusharakum min dunillahi amma in kun zo neman shaidun da za su yi muku shaida shin da wannan abin da aka rubuta da alkur'ani sun yi kama gaskiya ne to kar ku nemo Allah cikin shaidar Allah ba ruwansa da irin wannan shaidar ƙarya ku nemo wani da ya muku shaida banda Allah
fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddan lil kafirin Allah ya ce fa in lam taf'alu in kuka kasa kawo sura goma aka yi muku ragi aka ce ku kawo daya dayar ma mai koda mai aya uku kaman wal asri ko kaman in dariya inna adina kal kausara ko kaman izaja kuka kasa to ku tabbata har abada ba za ku iya kawowa ba kuma makomar ku wuta fatakun nara ku ji tsoron wuta fatakun narar ce wa ƙuduhan nasu wuta mai tsananin zafi ta lahira wanda wa ƙuduha abin hurawanta annasu wal hijara wato kafirai da munafikai domin inna la jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kafirai da munafikai da duwatsu su ne ake zubawa a cikin ta ba kirare ko itace ko kara ko kananzir ko fetur ba a'a mutane da duwatsu ku ji tsoron wannan wuta musamman musulmi wanda yace ya kadaita Allah yana sallah yana zakka yana azumi yana zuwa haji amma kuma halayensa da ɗabi'o'insa da maganganunsa duk na kafirai kamar yadda muka karanta halayen munafikai to ji tsoron wannan wutar da ba a shirya ta domin sa ba wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da ba a shirya ta domin ku ya musulmi abin da ke faru yanzu na munafirci a wurin mutane musamman masu iko ko masu siyasa yadda suke rike da addini wato yadda makaranta ayoyin nan na munafirci wanda muka wuto haka suke rike da addinin su yawancin su sai da ɗaya daga cikin bayin Allah kowannan kafircin ne gasa da alqur'ani abin da yake faruwa yanzu abin mamaki ne a wurin ƙwararrun mutane waɗanda suke sun kafirai ne amma sun yi ilimin larabci a jami'o'i har ma akwai wanda yake fatihan nan shi bai yarda da cewa tana da wata balaga ba ai abin da ke cikin fatiha maimayi ne kawai da da da magana ne a kai gaba a kai baya shi a ganinsa shi kafiri yana cewa kaje alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حقيقة كون مسلمي يا جودا يد مغاية كاما شي تراتا شي أما زوزوكا تي تأيدا دبوانا مغنغنون دا أكي تماي ميتاوا أيدا أنت الحمد الحمد للرحمن رب الأكوان ملك الديان لك العبادة وبك الاستعانة اهدنا صراط الإيمان أي ده سورة تاكاري مغانا كو تاكاري wai fatiha kenan yana rubuce yanzu a cikin littattafan yan zamani wa'anda haka aka yi da bukata ta biya ko ba je garin maimaita magana ba Allahu shine Rahmanu shine Rahimu shine Malik siratal mustaqiman shine siratal ladzina an'amta alaihim din to menene nan wai menene na komar da shi a kokkomar shi wai a ce alhamdulillahir رب الأكوان ملك الديان لك العبادة وبك الاستيان صراط إهدنا صراط الإيمان وشي كان فاتح تاكاري بيسي إن أنت صراط إهدنا صراط المستقيمة أبو أكو أكا هذا أبو أكو إسلام أكو إيمان أكو إحسان إن أنت الحمد لرب للرحمن ai kowace sifa in ba sa Allahu ba ta da inda za ta koma domin Allahu shi kadai yake koma kan zati duk sifa tana neman makoma cewa alhamdulillah rahman bai isa ba sai an faɗi lillahi tukun a ce a san wane ne rahman din don sai an ce Allah tukun a san shi ne rahman uridullahu ur rahman to duk wannan abubuwa neman rikita musulunci da neman rikita musulmi da mutanen da ba su da makama a rikitar da su kullum ana cikin wannan hali ai hattara kurai da gaske fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa wajda lil kafirin wa bashir alladhina amanu wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون دما العادة القرآن idan ya faɗi azaba mai ban tsoro to su sahabbai masu tsoron gaske da an faɗi wani abu wanda yake zai nuna fishira to sai su ta makirkita lalle sai an kawo wani abu da zai saisaita musu saboda haka Allah ya kawo bashirin lazina amanu da kaji wata kunnar da taqudun nasu wal hijara to annasu dinnan kowa da kowa fa cikin annasu yake to sai suka ji tsoro sai a ce a'a ba dukkan mutane bashirin lazina amanu kai albishir wa muttaqina nan magana ba ta tashi ba tana nan kaman da ulaka ululun nan yana nan wa bashirin lazina amanu kai albishir waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau amanu wa min salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna dinnan wanda suke ayyuka masu kyau bayan imani kai musu albishir anna lahum jannatin sukan lokacin da ake zuba kafirai da munafikai cikin wuta ake musu azaba suka anna lahum jannatin an shirya musu waɗansu gidaje na aljanna wato asalin jannatu da larabci wani gadina ne mai itatuwa masu ganyaye kwarra lib lib lib masu kyan gani kuma mutum ya yi gidansa a cikin wannan koren ganyen to saboda haka idan an yi gonaki an yi gidaje masu kyau cikin inuwa yana da kyan ƙaye saboda haka ne aka sa wa aljanna aka bata wannan sunaye aka ce jannatin wato gidaje na aljanna tajrimin tahta anharu kuma gidaje ne waɗanda suke al'anharu korami guda hudu tajiri suke gudana min tatiha a ƙarƙashin gidajen wato a cikin gidajen ba kuma lambatu ne aka tona ba haka ruwan yake gudu haka nonon yake gudu haka tacaccen zuma take gudu haka kuma giyar take gudu kuma ba sa ɓata shimfiɗa ba sa ɗaukan datti kamar yadda aka fassara mana su a cikin suratul itali yana cewa مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى ولو فيها من كل الثمرات كي مسوا البشر دوتنا أبين لسا أكسا جيا أتكي domin larabawa a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana giya tana da cikin wani abun da suke so da gasken gaske saboda haka ne ma sai da aka yi shekara fiye da goma sha wajen goma sha biyar a cikin musulunci suna shan giyar ba hana musu ita ba sai daga baya tukuna aka saukar da haramcin ta gaba daya kamar yadda zamu karanta gaba insha Allah kullama ruziqu minha min samaratin sannan kuma akwai ƴaƴan itace iri iri iri ko waɗanda mutane da irin na ƙasar su da irin na wata ƙasa yanzu mu ƴaƴan itacen ƙasar mu da muke amfani da sunan in an kai su wata ƙasa ba su san su wakila mu ko in an kawo na wata ƙasa wata ke ba san su ba to kowanne zai duba ya ga irin ƴaƴan itacen ƙasar su wanda ya saba in ya ɗaga ya duba sai ka sai ka ce na duniya amma kuma kama ce zaƙin su daban girman su daban qalu hadha alladhi ruzqna min qablu wannan yana kama da abubuwan da Allah ya bamu a duniya in kaga mangurin lahira sai ka ganshi kamar mangurin duniya amma ko kaɗan kama ce dai amma zaƙin su da girman su duk daban ne haka ayaba haka duk abin da ka ambata dai kullu ma ruziqu min min sawri rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa tu bihi mutashabihan sai a kawo su daban daban daban daban daban iri iri walau bi azwajin mutahhara a cikin aljannar da waɗannan ni'imomi duka gabake daya akwai mataye mudahharatun waɗanda aka tsarkake halayensu da jikkunansu ba su da haila ba su da jini kowane iri babu warin jiki ba warin hammata ba warin baki tsarkakakku ne halin su matsarkakakke ne kuma ya ishe ka dai ba a ce maka tsarkakakku ne ba waɗanda aka tsarkake Allah ne fa ya tsarkake su harafin waɗanda Allah ya tsarkake wa hum fiha khalidun kuma dan aljanna za su dawo cikin aljanna Allah ba mu falalarsa
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله سميع الله لا يستحي بايا جن كنير أن يضرب مثلا ما يبقى كون إلى مثالي domin ubangiji ka ce wa tilka lamsal na dubu halin nasi da tafakkaru misalai da muke bugawa muna bugawa ne don mu jawo wa mutane abu kusa da hankalinsu saboda su yi tunani misali yana jawo magana kusa abinda yake bo sai kamar an rubuta shi a gabanka misali yana kusantar da magana saboda haka da Allah yake buga misali masalul ladzi yattakhadhu min dunillahi awliya kamar al-ankabut ittakhadhat baita yana buga misali ya ayyuhan nasu zulu masalun fastami'u lahu inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa la yatma'u Allah yana buga misali da gizo gizo yana buga misali da kuda to sai suka ce shin Allah da girman sannan ina ruwansa da wani su kuda har ya buga misali da shi ina ruwansa da wani gizo gizo har ya buga misali da shi sai Allah ya ce ai wato abin da jawo a dawo da wannan magana kuwa saboda misalai da aka buga guda biyu masalhun ka masalin da zai da naran da auka sai minas sama'i to sai ya tado wannan magana aka saukar da wannan inna Allah shi Allah la yastahi baya jin kunyar an yadda musulman mai ko abin da yafi sauro jami'o'i ko wurin wani bature ko littafin wani bature ce wannan hankali na ya kasa kama mu abin da ka karanta a makaranta kaza kaza kaza ne to abin da ka karanta a makarantar wani kafiri ne ya rubuta wani kafiri ne ya yarda da shi wani kafiri ne ya karantar da kai wannan magana da ake yi ku magana ce daga Allah saboda haka in kana musulmi sai ka ajiye da abin da ka karanta ka rike wannan na musuluncin idan hankalinka bai kama ba ka roki Allah Allah ya sa hankalinka ya kama ka yadda dai duk abin da aka faɗa alqur'ani ko ya yi daidai da hankalinka ko ya daidai ko bai daidai da hankalinka ba ka yadda kai imani da shi ko menene amma da mutane ya kullu rabbana ka ce kullum min indi rabbina amanna bihi kullum min indi rabbina ka ce na imani da duk abin da ya zo alqur'ani wanda na gane da wanda ban gane ba duk daga Allah yake to wannan shine daidai amma idan mutum yana yana jin maganganun waɗansu mutane yanzu lokaci da muke ciki lokaci ne na hadari hadarinsa hankulan mutane sun riga sun balaga kowa ko in ya balaga ba kai masa aure ba to lalle in mata suna yawo a titi zai aura wa kansa in dai ya balaga ba kai masa aure ba to lalle zai in dai mata haka banza suna yawo a titi to zai aura wa kansa ko ka ko ka so hankulan mutane sun balaga yanzu abin da suke so aure ma'anan balagan hankula an yi boko ana ta buga jaridu da magazin ana maganganun laccoci na siyasa ana ana sauraron rediyo da talabijin ana saura ana ana ganin abubuwa iri iri sannan ana abubuwan sadarwa sun riga sun yi yawa to kowa ko da baka yi karatun boko ba baka yi karatun musulunci ba to hankalinka yana daukan maganganun mutane ka kera wa kanka wani abu a zuciyarka to in kai musulmi ne maza maza ka ji abin da malaman musulunci suke faɗi kar ka ji maganan wata magana wanda ta ba ta malamin musulunci ba ta hanyar musulunci amma ta hanyar sana'a duk wanda ya koya maka sana'a kai sana'arka amma ta hanyar musulunci abin da za a kulle a zuciya wanda ya zo daga Allah da wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in magana ta zo daga Allah wato ta zama qat'iyyun subut tabbatacciya ce ko ka gane ko baka gane ba in magana ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in hadisin sahihi ne in ji malaman hadisi to lalle sahihiya ce daga Annabi take
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون can da aka ce hudar lilmuttaqina wannan alqur'ani an kawo shi don ya shiryar da masu tsoron Allah sai aka lissafa mana halayen masu tsoron Allah din har aka kai gace duk wanda suka zama haka to su ne aka yi musu alkawarin samun babban rabo na shiga aljanna to waɗannan su ne waɗanda alkur'ani ya shiryar kenan to ga waɗanda kuma alkur'ani ba zai shiryar ba domin dama wa innahu la hasratun alal kafirin wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bi rabbikal azim mutanen kirki alkur'ani zai ya zama rama gare su mutanen da ba mutanen kirki ba kuma alkur'ani ya zama asara gare su irin misalin da aka buga jiya kamar mutane guda biyu wa'annan sun riga sun yi tattalin kayan su sun ɓoye cikin sto sun yi ga sun yi rufin ɗakunan su sun rufe kayan su duka ko da hadiri ya zo ba zai musu banna ba sun gyara gonakin su wa'annan ko ba su rufe ɗakunan su ba kayan su na sukari da gari da komai yana waje ɗakunan su an yi rafta ba a zuba ba buga kwano ba gonakin su ba su gyara ba aka je roƙon ruwa tare to na farkon nan su kan in ruwa ya zo alheri ya zo musu na biyun nan in ruwa ya zo fa sharri ya zo musu saboda haka alqur'ani shiriya ne hudal lil muttaqina wannan kuma ya dulubi illa fasiqina a waɗannan ko yanzu alqur'ani batar da su zai yi domin in ka ji maganar Allah kace baka yarda ba ƙarya ne to kaga lokacin da baka ji maganar Allah ba ya fi daɗi domin asiri na rufe to amma yanzu da ka ji maganar Allah kace ƙarya ne to shi kenan bala'i ya zo to yaya su kuma halin su yake Allah ya ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqbuna ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi wa yakumul khasirun kamar yadda waɗancan suke yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa'annan ko yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqbuna ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi wa yakumul khasirun su ko yadda suke yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi warware alkawarin Allah bayan an kulla an daure an tsananta alkawarin Allah wanda yake tsakaninka da Allah da tsakaninka da bayin Allah duk alkawari ne wanda yake an kulla tun daga alamu zarri ubangiji ya ta jalli gare mu ya magana da mu ya ce alastu bi rabbikum mun ce bale shin ba ni ne ubangijin ku mun ce lalle kai ne ubangijin mu to kaga daga nan an dauki alkawari in an zo duniya za a kadaita Allah za a bauta masa sannan annabawa sun dauko alkawari za su su tuna mana ya bani adam in ma yatan na rusul minkum yaqussuna alaikum ayati to annabawa sun zo sun tuna mana wannan alkawari in sun tuna mana sannan wani ya tashi ce yaƙi kuma ya hana ƴan uwansa kar ku yadda to wannan ya yanke alkawarin da ke tsakaninsa da Allah kuma yana neman yanke alkawarin da ke tsakanin Allah da bayinsa yanquduna ahadallahi bari misaqi sannan kuma alamomi ne guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake gane koyayyen kafiri ma'anar koyayyen kafiri shine munafiki yace alamatul munafiqi salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana in ana so a gane munafiki alwada da abu uku kullum munafiki yayi magana sai yayi ƙarya kullum munafiki aka aka yi alƙawari da shi sai ya warware kullum munafiki an bashi amana sai ya cinye to duk wanda ya hada wannan guda uku to ya zama koyayyen kafiri wato munafiki kenan yanquduna masu rawai ahadallahi alƙawarin Allah min ba da mithaqihi bayan an daure an kulla wa yaqtauna ma amara Allah bi an yusala masu yanke zumunta tsakanin Allah da bayinsa da tsakanin bayin Allah da annabawa da zumunta tsakanin mutane da mutane wato mutane da ƴaƴansu mutane da matansu mutane da almajiransu mutane da surkansu mutane da hukumarsu duk wanda ya sanya gaba tsakanin waɗannan to lalle ya yanke abin da Allah ya ce a sada zumunta tsakanin bayin Allah da Allah abin da za a sadar ne shine koyawa bayin Allah kadai ta Allah da bauta masa zumunta tsakanin bayin Allah da annabawa lallai a koya bayan Allah su imani da annaba su yarda da su duk gabaki daya musamman annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tsakanin su da iyayen su tsakanin su da malaman su tsakanin su da manyan su tsakanin su da kowa da kowa da irin alƙawarin da ke tsakani wato duk wanda ya yanke waɗannan zumunta to ya abin da ba a so din wa yaqbauna ma marla in yusar din kina wa yusiduna fil ardi masu kawo banna a bayan ƙasa duk wanda ya waɗannan abubuwa to ya kawo ya kawo banna kenan bayan ƙasa ulaika waɗannan hum sune al-khasiruna waɗanda suka yi asara asarar da suka yi Allah ya riga ya ba su daraja su ne ‘ya'yan annabi Adam wanda Allah ya ya sa mala'iku suka yi wa ubansu sujjada Allah ya halicci ƙasa domin su ya yi musu komai da komai ya girma masu da karkar na bani Adama kuma ya ajiye musu babban mulki a lahira sun zo duk sun lalata takardun duniya sun je lahira sun fada wuta shine aka ce sun yi asara na kamar kasin Allah ke amin
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كما الله ينا ماماكن متانين ni ne na yi ku na iyayenku da kakanni sannan ni ne na yi muku sama na yi muku ƙasa ƙasar na ba ku ita shimfiɗa gare ku tana muku biyayya duk abin da kuke so za ta yi muku ita ƙasar sannan na sako muku ruwan sama ya zo ya tsiran muku da abincin ku da dabbobin ku da dukkan bukatun ku sannan kowane abu na yi muku shi a kyauta ba tare da wani muƙabil ba to yaya zan ce kawai ku zo ku bauta mini ku kaɗaita mini sannan ku ce kun kafirce ya za ku kafirce kaifa takfuruna billahi ya za ku kafirce wa Allah wa kuntum amwatan fa ahyakum ku san fada babu ku a cikin babu kuke sannan ya kawo ku da rai anan malamai suna yin fassara guda biyu aka ce kuntum amwatan fa ahyakum lokacin nan kuna ruwan maniyi ba ku da rai sannan Allah ya jefa muku rai bayan kun zo gudan jini kun zama tsoka an gina ku dan adam aka fura muku rai sai likitoci suka ce a to ai ruwan maniyin ma akwai ƙwayoyi ɗan adam in mun sa madubi mukan ga suna motsi mun san wanda zai zama mutum mun san wanda ba zai zama mutum ba ai wannan tun suna ƙwayoyi suke da rai ba wai sai domin kowane tsartawan maniyi ɗaya yakan jeho ƙwayoyin ɗan adam wajen miliyan sittin muna ganin su a madubi suna da rai sai sai malamai suka ɗauko daga asali to shikenan tun ba haɗa ruwa da ƙasa ba lokacin da ba a kawo rayuka ba amwatan kenan ku ba komai bane aka kawo ku alhali ko lokacin da ake maganan su ainihin cewa su ainihin kwayoyin maniyin nan ana ganin suna motsi na sa madubi ana ganin kamar suna da rai wannan rayuwar ai daban ce irin rayuwa ce ta tsutsa wanda akwai wani lokacin da tsutsar za ta juye ta zama wani kwaro mai tashi sama wannan jujjuya wanda wannan tsutsar take ai ba a ce ba ta da rai ba amma ai ba ta zama kwaron da ake rufi ta zama wanda zai fuka fuki ya tashi sama ba sai lokacin da ta kai wannan matsayin sannan ta tashi sama ta kai rai din da ake nema mata a matsayin kwaro amma lokacin da take wai take jujjuyawa sunan ta tsutsa saboda haka irin kwayoyin mani da ake gani likitoci suke gani kamar suna da rai din wannan rayuwar ta banza ce rayuwa ce irin ta huda lokacin da bata bushe ba ai tana da rai amma in ta faɗi kwaya ne zai fito ita wannan hudar sai ta bushe ta mutu kenan kwayar da ake nufi sai ta fito kaifa takuna billahi wa kuntum amwatan fa ayekum da babu ku a halin matattu kuke fa ayekum sai Allah ya raya ku summa yumitukum sannan in kuka zo duniya ya raya ku tun daga cikin uwa kuna yin motsi har ku fito duniya ku gama rayuwarku ko mintoci ko kwanaki ko watanni ko shekaru daga baya kuma in arzikinku ya ƙare ya matar da ku sun yuhyikum sannan ranar tashin kiyama ya tashe ku har ma su kafirai a lahira in aka sa su wuta sai sun yi itirafi da wannan ce rabbana amatta nasnatayn fa ayata nasnatayn fa tarabna bi dhunubina fa hal la khurujin min sabil da suka je lahira suka sha azabu suka ce yanzu kan ubangiji mun gane lallai kai ne kai mana mutuwa iri biyu kai mana rayuwa iri biyu yanzu kan mun yi laifi mun faɗa da bakin mun yi laifi a mai da mu duniya mu yi aiki mai kyau wato a lahira sun yi wannan itirafi rabbana amatta nasnataini wa ahyayta nasnataini fa atrafna bi dhunubina fa la khuruj min sabil ko za mu samu daman komawa mu fita daga wuta mu koma duniya mu yi aiki mai kyau ina a ce babu wannan magana ne a bakin ku can kaifa takfuruna ya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan da babu ku fa ayekum ya raya ku sun mai mitukun kuma zai sake kashe ku sun mai yuyikum sannan zai sake tashin ku sun mai dai turja'una daga karshe ku koma gare shi ko ta hanyar wuta a cikin jalalarsa Allah ya kiyaye ko ta hanyar aljanna Allah ya sa da mu cikin falalarsa
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم shi Allah nan wanda yake kira a zo a bauta masa kadai tashi yana lissafin abubuwa waɗanda ya yi shi kadai wanda wanda duk yake so a bauta masa a bar Allah shi ma ya zo ya kirari ya faɗi abubuwan da yayi a ilahun Allah a ilahun Allah hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah shine yayi ku yayi iyayenku da kakanninku ya fi ku da muku kasa yayi muku sama ya zuba muku ruwa ya tsira muku da abincinku sannan shine yayi muku dukkan abubuwa waɗanda suke na rayuwarku gaba ɗaya naku da dabbobinku huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shi ne ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa gabaki ɗaya domin ku kujan adam da abin da yake bayan ƙasa Allah ya yi shi ne don ɗan adam in ka ka taɓa wani abu ce kai ba naka bane to wani ne ɗan adam ya riga ka ya danne wurin kai ma ka yi gaba ka samu wurin da wani bai danne ba ka za hannu ka danne ya zama naka saboda haka ce al-aslu al-ibaha nan su fuqaha'ul usul malaman usul suka samu cewa asalin kowane abu halacci haramci fadowa yake duk wurin da gwamnati bata danne ta ce na gwamnati ne ba wani mutum dan kasa bai danne ya ce nasa bane to naka ne in ka je daji ka ga zabi ba zabin mutane ba na daji to an baka naka ne in kana da ikon kama kama in ka ga bareyi ko batsiyoyi ko gadoji wato gada ko ko ko ko daruruwa ko kwakwane ko duk abin da ka gani dai in ba na wani bane an baka naka ne in ka ga itace ko ka ga ruwa ko ka ga yashi ko ka ga ganye duk abin da ka gani ba na kowa bane an baka naka ne in ma kana so ka sari wurin ka mai da shi gona an baka naka ne wallazi khalaqalakum ma fil jami'a Allah shine ya halicci komai domin ku ku to idan an ce Allah ya halicci komai domin mu ya tabbata kuma haka ne nasi na alqur'ani to mu suwane ne mu yan adam to ashe kenan in an ce Allah ya halicce halitta don Muhammadu ba mamaki mu dinnan ma wanda ba kowa ba an ce duk abin da yake bayan ƙasa domin mu aka yi mu ba kowa ba balle Muhammadu an ce an halicci dukkan halitta domin sai na mamaki mu dinnan ba da ba kowa ba Allah ya ce ya halicci duk abin da ke bayan ƙasa domin mu to in an ce Muhammadu shi ko duk abin da aka halitta ga gaba ɗaya laula kama karaktul aflaka ai ba mamaki wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to amma cikin wannan cewa al'asul ibahatu kowane abu asalinsa an halatta banda mata matukan asalinta haramci halacci faɗuwa yake ba za ka gamu da mace ba zawara ce ba ta da miji ba ta da idda ka ce shi kenan Allah ya bani wallazi kalagar kuma zar da jami'a Allah ya ce ya halicci duk abin da yake bayan ƙasa domin mu wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha shi kenan Allah ya bani a'a ba kaman zabuwa ne ko kaza ko kaza bakiya ko a'a wannan kan fanki hunna bi izni alihinna sai ka nemo masu su sun maka izini tukuna an an tattauna an yi tambayoyi sannan an yarda tukun auren muka ta halatta wallazi khalaqa kuma da jami'an summa stawa ila samai bayan ya halitta muku abin da yake bayan kasa duka domin ku sannan ya daidaita zuwa sama fa sabai hunna ya daidaita sammai sab'a samawatin sammai guda bakwai wa shi Allah nan alimun masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai
نعم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كتنا هر ينزو ga wata daraja nan da yin ku da yin kakannin ku da yin shimfiɗa muku ƙasa da yi muku sama da saukar muku da ruwa da ba ku iskar da kuke shaƙa da cewa duk abin da yake bayan ƙasa an yi shi domin ku ne ga wani labarin da ba ku sani ba wato kakanku ma'aifinku lokacin da za a halicce shi sai da aka yi kiran taron mala'iku aka ce za a kafa shi a duniya ya zama shi ne wakilin Allah gaba ɗaya a duniya kakanku wannan ba daraja ba ne to ya zan ce ku yi imani da ni mu ko muna muna jayayya da ni da ku kai fa takuma billahi bayan wa'annan ya za ku kafirce mini in ji Allah wai qala rabbuka lil malaikati tuna lokacin da ubangijinka ya rasulullah ya ga ya malaiku inni ja'ilun zardi khalifatan zan sanya khalifa na a bayan kasa khalifa ma'anansa wanda zai wakilci mutum inda mutum ne wanda zai wakilce shi ya tafiyar da al'amuransa to shi ubangiji baya yin tafiya balle ya samu wani khalifarsa wanda zai wakilce shi baya rashin lafiya balle balle ko gengedi balle balle bacci to amma wannan hikimar sanya khalifa a bayan ƙasa din saboda a samu sadar da tsakanin halaran Allah da halaran bayin Allah kamar yadda ka san ba duk yan shekarun kusan nan ba ba a iya dura iska a cikin taya kila sai an nemo wani abu mai kama da taya bangaren sa yana karba yana karban zama da taya bangaren sa yana karban zama da iska sunan sa tip a dura tip din ya cika sannan a sa cikin taya sannan a samu hadawa kamar yadda jikinmu yake yanzu jikinmu in ba a sa jini ba ba za a samu abin da zai iya daukan kwanson ruhi ba ruhin nan namu a ɗura cikin wata leda ledar kuma a ɗura ta cikin jini sannan a samu daman su haɗu da wannan jiki idan ba haka ba ba za su iya haɗuwa ba saboda haka ne tsakanin ubangiji da jalalarsa sai an samu wani bawan Allah zaɓaɓɓe wanda tsakaninsa da Allah akwai yarda akwai soyayya kuma shi na da ƙarfin ɗaukan wannan nauyi sannan tsakaninsa da mutane shi kuma akwai yarda akwai soyayya don yana magana da su yana cin abinci tare da su yana zama tare da su ta wata fuska yana tare da Allah ta wata fuska tare da bayin Allah saboda haka sai a sa wannan khalifan ya dauki nauyin aram ya zama shine mas'ul kamar yadda za a samu ƙasa gabaki ɗaya a ci an danka ta hannun wani mutum ko a ce shine sarkin ƙasa kaza ko shine shugaban ƙasan ƙasa kaza amma Allah shine mai ƙasa shine mai jama'a shine mai mutane amma duk abin da ake so yau sai an zo wajen wannan mutumin shine wakilin Allah cikin ba da kayan Allah a cikin wannan kasar matukan zamansa a cikin wannan kujera saboda haka Allah ce na kira taron mala'iku zan sanya babanku ya zama khalifa na a bayan kasa kalu sai mala'iku suka dubi adam ƙasa da ruwa aka kwaba an ɗebo ƙasa daban-daban iri-iri da ruwa daban-daban iri-iri aka kwaba saboda haka yan adam suke kamannin su daban-daban halin su daban-daban kamannin su yana bin ƙasashe da aka ɗebo halin su kuma yana bin ruwayen da aka ɗebo to da aka gina aka ce wannan ne za a mai da shi khalifan Allah sha'aninka da malamai sai suka zo suka duba adam suka ce wannan abu yana da ƙarfi guda uku ga ƙarfin hankali ga ƙarfin sha'awa ga ƙarfin fishi mu a ganinmu idan fishin nan ya danne hankali to duk irin kashe-kashen kai ba wanda ba za a yi ba idan sha'awan nan ta danne hankali duk irin ɓannan da ka zai na sako ba wanda ba za a yi ba mai kyau din guda ɗaya shine hankali saboda haka mu da ganin mu amma Allah ba za a nuna masa yadda zai ba amma mu da ganin wannan in an tura shi duniya ba wani abin kirki da za su yi banda ɓanna da kashe-kashen juna da sha'aushe-sha'aushe na miyagun ayyuka to sai suka ba su lura da cewa ainihin duk wanda za a sa shi ya zama shugaba kila a haɗa masa abu uku in ba hankali ba zai iya jagora ba idan hankali ya zo in ba sha'awa ba zai iya tafiyar da jama'a ba kai mace guda ɗaya kai mata ɗaki ɗaya ka samu abincin yau kawai to in kai jama'an ina za su kwana me za su ci ashe dole kenan sai kai buri ka tattara abun duniya ta ko ina a tara wannan ma naka ne wancan ma naka ne saboda jama'ar ka a ce wato abin da ake so sha'awar kada ta fita cikin haddin da aka ɗiba mata sannan ko fishi idan jama'a sun taru za su ci juna ɗabi'a ne in ba ka da fishi wannan ya bugi wannan kayi kayi dariya wannan ya ya ya cire hakori wannan kayi dariya wannan ya taɓa wannan kayi dariya to shi za ka yi hukunci dole sai da fishi fishin kuma a auna shi ma a daidaice don ya tafi daidai kowane abu in an auna shi bil ma'ruf to shine yake tafiya daidai karo ta tsaya manya su diriya in ka sanya su za su je su yi banna ne a bayan kasa wai su dima'a su ta zubar da jini wa na mu ne muka fi cancantan a sa mu khalifofi domin ka ce ka ce kana son a bauta maka to mu ne ya kamata ka sanya mu khalifofi musabbi bi hamdika qad silak wato za mu yi maka tasbihi za mu tsarkake ka Allah ce ni aron ma la ta ni na san wani abin da ba ku sani ba zan gaya muku abin Allahu akbar faɗi hausan faɗi hausan cewa ya yi asirin nawo wadda wani lokaci ana rigima a kan ganin wata tun ma ba a Najeriya ba nasu mutane sukan ce bai kamata a ga wata ba da yamma na ana su sabanin nasu yau idan ya fito da asabanin wannan rana kuma suka yi dalili da cewa Allah ya ce a la shamsu ya kuma gai an laha asrata kama wa lalin sai kun laha kullu sifar ya bidun aya asrata ya ci idan mun saka cewa innal qamari da Allah fi sabai dalili ala basirati shahrun da rizqi har idan wata ya fito da wannan tambaya da amsan nan ainihin لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير وكل في فلك يسبحون fassara sa ba shine in an ga wata da safe da yamma ba za a ganshi ba ba shine fassaran ayar ba a a nemi wata fassara daban ba wannan ne ba ka'idar da aka ajiye ka'idar da ke ido yake gani idan rana da wata sun hada tafiya suna tsakiyar duniya tare ko suna kudancin duniya tare ko suna arewacin duniya tare rana da wata to lalle wannan wata ranar 29 ba za a ganshi da safe ba in zai cika kwana biyu za a yi ba za a ganshi ba in zai nukusa ne dare guda za a yi ba za a ganshi ba in hanya suna haɗe amma idan wata ya ɗauki hanyar arewa rana tana tsakiya ko tana kudu to za a ga wata da safe rana ba za ta rufe shi ba don hannun shi ba ta haɗu ba kuma da yamma za a ganshi haka wannan yake ko ba wani littafin da ya cewa in an ga wata da safe ba dama a ganshi da yamma babu littafin da ya faɗi haka a cikin aya ko hadisi alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kan wannan cikin iyayen iyayen iyayen da malamu da malamu da Allah saka shi ne da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya dauka musulunci Allah kare kafirci Allah ya haka mu Allah ya karfe mu Allah ya jikan mu gabaki da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun wanda yake neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa man yamliku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين